أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أمره صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله za mu karanta ba mu karanta hudu ba ta 130 daidai wadda ke ba hudu ba wace wannan yakan ce yakan ce kalam wannan zance ne yakan ce wa min kalamin lahu alaihi salam ko wa min khutbatin lahu alaihi salam wannan zance ne nasa a bangaren hudubobi hudubobi da zantuka tare suke shi yasa mukan ci musu hudubo akan ce musu bangaren huduba kawai amma wannan zance ne wato wata magana ce yayi nan ya ce li'abi zar rahimahullah lamma ukhruja ila ila rabaza wannan zance ya yi shi ne ga abu zar rahimahullah yayin da aka fitar da shi abu zar din zuwa rabaza a wani abu zar ko radiyallahu an ko rahimahullah nan nan ya kada da cewa ainihin arura an rawaito wannan auradatul kafi mutum yana bukata zai gan shi yana da tsawo shi a sharifin radi yakan yago wani bangare na mazanci amirin minina ne wanda balagan da ke ciki ya burge shi to mu kuma mu ba balagan ne yake burge mu muna son mu ji cikakken bayani na abin da ya faru to wannan dai zance ne ma abuzar ya ce ya abazar innaka gadabta lillahi subhanahu fahruj farju kai innaka gadabta lillahi subhanahu farju man gadibtala innal qauma khafuka ala dunyahu wa khibtahum ala dinik fatruk fi aydihim ma khafuka alai wa harub minhum bima khibtahum alai فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك وستعلم من الرابح غدا والأكثر خصدة ko khussara a wani a wani a wani nusa da walau anna samawati wal ardina kanata ala abdin ratqan thumma taqallaha laj'ala Allahu lahu minhuma makhraja la yu'nisannaka illa al-haq wa la yuhishannaka illa al-batil فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قردت منها لأمنوك wannan dan bangaren da sharif rari ya yanko mana kenan a magana na kamar ababin lallashi da ban haƙuri ga abuzar yayin da aka kore shi daga madina zuwa wani wuri da ake ce marabaza to shine amir ya lallashe shi da wannan kuma haka na aka yi bankwana da abu zar ce sun mashi rakiya a cikin amali mafi da ya kawo wannan da amir mu'minin da hassan da hussein sun raka abu zar suna kuka aka yi bankwana suna koke-koke aka tafi da shi inda aka tsare shi har ya mutu a ƙungurmin daji wani wurin da busasshen wuri wanda yake ba ruwa ba tsoro na aka tsare shi har ya rayu har ya mutu daga baya an ce rabaza an ce ita rabaza din nan ta zama ƙauye ba ta da nisa da madina kamar mil uku a farkon musulunci ta zama an raya ta kuma a cikinta akwai kabarin shi abu zarar gifari da waɗansu jama'a na sabai amma a wannan lokaci namu ta koma ta mace wala allah rashin rashin ragaba ga abu zar yanzu ya zama kurungumin daji ya yi wuri an sami wasu mutanen da suke tausaya ma abu zar har suka je suka zauna su rurin ya rayu don lokacin da ya zauna ba gari ba ne daji ne kungurmin daji ba tsiro ba ruwa to a nan ya rasu shi kare na aka bizne shi to yau daga baya wasu mutane saboda kaunan abuzar suka je suka raya wurin a ya zama gari to daga baya kuma kila waɗanda suka zo suka kafa mulki ba su kaunan abuzar ba su san a tuna da tarihin kuma shi kenan sai aka koma kaga yana mace akwai kabarorin ba'adin sabai kaga a cikin sabai akwai masu tausaya ma abuzar kenan wanda suka suka zo na wurin suka su ma suka rasu abin bin nisa amma yanzu ba gari ba wani wuri shi raba ta sam to lalatun da yake yanzu birane na fadada tunda an ce a lokacin mil uku ne tsakanin nan da madina yanzu ya kasance cikin garin madina kawai yau da kullum in an kiyaye da kabarin abuzar ta yi da yake kuma nan masu mulkin suna cewa ziyarar kabarin shirka ne ba ya sani ko sun je sun yi titin mota kai ko sun yi gida ko da ki sukan bar kabari tun da sanas sahabi ne fitaccen sahabi amma dai kuma dai tun da yake ba a son shi dai ba a cika damuwa da shi ba tun da shi ba gwamna ba ne an fi damuwa da gwamnoni in kai gwamna ko kai minista to kai ne mutum ko kai kwamandan soja to su kai ne mutum yanzu nan kaji sunan ka ya fito a cikin bayan allah na garba amma ba kai gwamna ba ba kai minista ba kai janaral na soja ba to kai ayyuhan nasu komin walittakan komin kusancinka da annabi to wannan gashi kiɗa ɗan kaɗan za mu karanta yanzu mu ɗan tarjama sannan kuma mu zo mu dan kawo labarin da ba ma dan kawo ba dan labarin gaskiya na da tsawo mu kawo labarin da la mahalata in har za ka fahimci menene amirul ne ke faɗi sai ka fahimci wannan labarin amma labarin da tsawo zan dan gutsuro mana ne kawai in ya ishe mu sai in bi shaka ya ce ya abazar innaka gadabta lillahi subhanahu ya ce ya abin mulki ga mu ya ce ya bazar kayi ka yi fushi saboda Allah subhanahu wa ta'ala farju man gadabtala ka kaunaci wato lada wajen wanda ka yi fushi domin sa yanzu ka sa kaunanka ga wanda ka yi fushi domin sa ka yi fushi domin Allah ne wannan abin ya same ka to kai ka kaunaci lada wajen wanda ka yi fushi domin sa innal qauma khafuka ala dunyahu su wa'annan mutanen wa'anda suka fitar da kai kina ga wanda suka fitar da kai sun ji tsoron ka ne a duniyansu sun ji tsoron ka ne a duniyansu to faturuk fi aidihim ma hafuka ale to bar abinda suke tsoron ka a kai a hannunsa bar musu duniya a hannunsu wa hiftahum ala dinika yawa to kai kuma ka ji tsoron su akan addinin ka su sun ji tsoron ka akan duniyar su kai kuma ka ji tsoron su akan addinin ka wato kai kana kai kana kai kana ganin abinda suke ya saba ma ka'idan addini sai kai masu sai kai masu gyara kai masu wa'azi sai suka ga wannan wa'azin naka hadari domin in aka kyale ka to za fa su yi asarar duniya mulkin su zai tafi saboda haka ne suka kore ka don a zauna lafiya su zauna lafiya su ci duniyarsu kai kuma abinda kake ganin suna neman su auka ma fitina ce ta fitinan duniya kai kuma kana neman ka kiyaye addinin ka to shikenan faturuk fi aidihim ma khafu alai ka bar abinda suka ji tsoron ka a kansa a hannunsu kyale masu wato duniyar da suke jin tsoron suke jin tsoron ka akai kyale masu duniyar su wa harub minhum bima khifta bima khiftahum alai guje musu da abin da ka ji tsoronsu a kai ka ji tsoronsu a kan mene naka duniyar duniya da addininka to guje sai ka je ka gudu da addininka ka tsira fama ahwajahum ila ma mana'atuhum me ye bukatar su ga abin da ka hana su wato suna matukar bukata abin da ka hane su amma wasu ba su gane ba wa a gana ka amma mana uka kuma me ye wadatan ka gabar abin da suka hana ka abin da suka hana ka kuma kai kuma ka wadata gabarinsa su suna bukatan addinin nan da kake wa ma ahwajahum ila ko to kuma ma manatu duk da duniya ka hana musu ko eh wato su suna matukan bukatan duniya kai kuma kana kai kuma ka baka bukatan abin da suka hana ka menene suka hana ka duniya kai kuma baka bukata wasata alamu man rabihu gada to zaka sani da sannu zaka sani waye wanda zai ci riba gobe gobe waye mai wanda zai ci riba a kan wannan kai ko su wal aksar hussada ko hussara da wane ne kuma zai fi yawan mahassada wa za a fi kace ka ina ma ni na samu wannan ina ma ni samu wannan kai ko karga za a sani ko kuma waye zai fi yawan hasara za a sani a wani nusa kenan walau anna samawati wal ardina kana taratakan ala abdin كانت على عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منها مخرجا da a ce sammai da ƙasa a dunkule suke a cikin alkurani akwai aya kana alalan yaro anna samawati wal kana tarat kan fa fataknahu sama da ƙasa da za a manne sama ta bakwai ta haɗe da ta shida ta har zuwa ta ɗaya a zo a manne da wannan ƙasar a naƙi sai zama dunkule guda ɗaya a danna akan mumini akwai yadda zai fita kasan ko dutse ne aka ɗauko wani tsauni aka ɗora kai ko tarin ƙasa ne yau ko wani jigawa ne na ƙasa kai ko gini ne ma a bango aka ɗauko aka danna mutum ai ka san shi kenan fa kam da ai bango ya sha kashe mutane ko in gini ya rubda shi kenan ba su da mafita kuma ko ya rutsa akan girgizan ƙasa rigiji ne ya rubda kan mutane ya zama mutum har a wannan zamani namu na waya ai ya rika buga waya ya ce shi binan bangayen katanga din ya rutsa da shi amma bai matse shi to amma kuma a rasa yadda za a yi ana neman a fasa a fito da shi har ma ta kai ma caji dinsa ya kare a ce kana nan a ce ayya batir ya mutu kuma ko kuma in batir din mai tsawo ne aje yana bugawa ya kasa magana sai ya zama an je an ci masa an ciro bare irin girgizan kasa nan ya sha auku a kanan ko rudawan gini to sai sai to shi wannan abin da yake cewa in ma sama ce ta rundumo aka matsa su aka danna aka da hata hadu da kasa aka danna akan mumin in dai ya ji tsoron Allah to mai za su kasance laja'alallahu lahu min huma maharaja da Allah zai sama masa mafita inda ya ji tsoron Allah wa man yattaqi Allah ya ji Allahu maharaja wa yarzuqu min haythu la yahtasib inda ya ji tsoron Allah wato wannan magalbanin kuncin da ka shiga yanzu a za a kai ka wani mahalli wanda ba ruwa ba ciyawa ba itatuwa ga zafi ga tsanani kuma aka ce nan ne nan kuma abu zarai rayu hayar rasu hayar rasu don an hana shi ya fita don akwai in abin wani ya kokare ya fito ne can inda yake da ɗan ciyayi da sauransu akwai dogare masu gadi a su ce koma kungurmi inda halifa ya aje ka to in dai ya ji tsoron Allah zai Allah zai ta mashi fita wala yu'san wala yu'nisannaka illa alhaq kada wani abu ya ɗebe maka haso wato unsi shine abin da mukan ce mishi ɗebe haso wato shine abin da zaka zauna tare da shi ka ji daɗin zama da shi kamar mutum wanda kuke tare ku kake jin daɗi zama ta kace ka samu unsi da wani to to da to kar wani abu ya zama kana da unsi da shi fiye da gaskiya ya zama unsi ka da gaskiya ne wato gaskiya shi da kere maka so kana iya zama kai kaɗai ba kowa tare da kai wanda zai ɗebe maka so amma in kana tare da gaskiya to shi ke kada wani kada wani abu ya ɗebe maka so in ban da gaskiya wala yuhshannaka illa al-batil to tawahhush kuma shine akasin ta'annus unsi da tawahhush tawahhush shine mutum ya zaune kadaici mutum zai kaushi kadai ba kowa tare da shi ba wanda zai magana da shi wahasha kenan kadaici wato kadaici din bayan wani irin kadaicin da mutum mutum yake yake batukan bukatan wani wanda zai magana da shi ko ya taimake shi amma shi kadai ne to ya sami wahasha to kada wani abu ya zama ya sa ka kadaici ka zama kai kadai ne kana magana kana bidaici kada ya zama kai ba ainihin in ban da bata bata kenan batil kenan shi haq ya zama shine mu'nis gare ka batil kuma ya zama shine ka ka maka washa to baka bukatar shi baka kana bukatar kadaici daga barin batil saboda unsi da haq ya ishe ka falau kabilta duniyahum la ahabbuka da ka karbi duniyar su da sun soka da Abu Azar ya zo ya wajen halifa ya ce assalamu alaika ya habale fata rasulullah na ji manzo Allah ya ce halifa na uku dan aljanna ne awa awa da gwamna duniya ta gabato da kuyangi da gonaki da tufafi da kayan ado da alatu da sauransu da an sha shagali da ai da tsaf da ka da ka karbi duniyar su da sun soka sun ce a saurari abuzan da sun faɗi gaskiya dangane da shi ma sun ce shi ne farkon wanda ya musulunta a wajen ƙorashi ku saurari shi farkon wanda ya musulunta da wajen maka shi duk ƙogari tun gargarinsu daga bano gifa ya zo ya imani kuma ya su za sun faɗi darajojin shi da dama inda da ya karɓi duniyarsu walau ƙararta min ha la'aminuk da kuma ƙard shi ne kamar muna ce ma ƙard asalin ƙard kalman ƙard shi ne kankara ainihin kamar a kankara wani abu a kamar wani abu ya ne a ciki ba a kankare shi shine kar asalin kalma ne to sai ana kira mu duk abin da aka yanka ana ce mashi kar daga nan ne ma aka samo bashi ana ce mashi kar man zalla zai qurudullah qardan sarwa da zai yanko wani abu ne daga dukiyan sai baya sai ana ce mashi kar kar sai ya zama kida to da ka da ka yadda a dan bantaro maka wani abu na duniya kenan ko ba zoro ba shine shine ce mishi kala a kwar zono tun da yake da dan dan bantaro a miƙa maka habawa da aminu da san amince maka da an ka dan bantaro a dan duniya kai ma ka fara dubi haba da ka zama amin amintacce yawa to kai sai ka ce addini to wannan da sanu za ku za ku ji daga sharhi wannan iyakan abin da aka aka yanko a kenan kuma akwai kalmomi masu hikima a ciki sosai wanda shi yasa sharifin rali ya yanko mu kuma ba hikimomin ne suka dame mu ba ko da muna dan jin daɗin hikimomin abin da ya dame mu shine me ya faru ne me ya faru ne amiru ne kai ga faɗan abuzar wannan da ce koran abuzar sanannen abu ne kuma littattafai duk sun yi sun kakkawo shi shi atan wasu nata abuzar an kore shi amma wasu da suka so su yi ma abin kwaskwarima su wanke waɗanda suka kore shi zulman wa udwana sai suka ce sai suka kirkiri wata ƙarya wanda ni dai wannan ƙarya na fara karantawa ina yaro ƙarami aka ce wai abuzar wai ya ce ni shi na karanta wai bai halatta mumini ya zama ya aji abin da zai ci gobe ba iyaka na yau kawai haramun ne ya aje na gobe saboda ya tawakkali ga Allah sai ya zo ya gaya ma halifa hakan sai halifa ya shiru ya ga hadarin wannan irin ra'ayi na abuza sai ya ce to abuza wannan ra'ayi naka kai ka rike shi kai abin ka kai kaɗai amma kar ka ce za ka farauta ma kowa irin wannan to shine sai abuzar ya tashi tsam ya je daji ya zaman shi ma to kurungus an kori abuzar saboda ya faɗa musu gaskiya sun ma masa san masa takunkumin hadisi an sa mashi doka kada ya sake yin hadisi ya kuma ci gaba da hadisi ana lokacin wani aikin hajji amina wani dogari ya gan shi yana ma mutane hadisi ya ce ba an hana ka hadisi ba ya ce wallahi sai kun yi katsa wannan ya zafi nuna sai kun katsa wannan daga bakina kafin in daina faɗin abin da na ji manzo Allah ya faɗa ya kuma taɓa manna jikinsa da ka'aba ya ce kun sanni wanda bai sanni ba ni ne jundab dun sunansa jundab ne ana ce mashi jundab ko bin junada ko bin sakar ya ce ni ne jundab ɗanwa ɗanwa ya mara Allah ibn sakan ya ce amma ibn junada ya fi shahara ni ne na bakwan musulunta a wani raya ma na uku ne iman ko na hudu ya ce wanda ya wanda ya riga na musulunta mutum shida ne na ɗaya amirul mu'mini na biyu khadijatul kubra na uku abin wannan abu talib na hudu zai bin hazan sai ya kawo ya faɗi shida ɗin ya ce sannan ni ne na bakwai to da kunnuwan nan nawa na jiga daga bakin manzan Allah yana cewa baya na alzabi wanda bai bi alu ya bace daga ali sai hasan daga hasan sai husaini daga husaini haba fifiko shi aka shiga duka ba shi ya karasa ba aka tattake shi to irin su abu zarki na wannan wannan irin gaskiyan ana faɗanta ne to sai wai wata gaskiyan da ya zo shi halifa yana da mai bashi shawara kan sha'anin tattalin arziki ba yahude sai sai halifa ya ce ni ina ganin kudi in suka taru kamar maimakon araba kaɗan ba gara a bari in ya taru ba a in ya taru ba rabawan ake ba ana rabawa amma ana kamfata ne a jefa wani irin kudi kudi ya tattaru kaɗan ba ka gara a bashi in ya taru da yawa sai a bayar da tsoka ba sai mai ba shawara kan da arziki ya ce abin da ya kamata ke sai abu zari miki ya ce ya kai dan bayahudiya da bayahudi kai ne za ka nuna mana addini na ji annabi ya ce kaza ya kawo hadisi annabi kuma allah ta'ala cikin ƙwararsa ya ce kaza to wannan bai ma halifa daɗi ba an ɓata ma mai bashi shawara kan shanin tattalin arziki sai ce masa ina kafi so a doron ƙasa ya ce madina tun da nan ne manzo Allah ya ce da kai da ita ko harabara daga nan kuma sai ina kafi so ya ce maka da kai ya ce daga ita ko da kai da ita haraba ya sanai ya ce ina kai fiki wannan a cikin tafsirin imam na san mun karanta wannan yana ne ce mashi ina ka fi ki a doron ƙasa ya ce rabaza don wuri ne busasshe ba ruwa ba tsaro ya ce nan ko za ka zauna har ka haka ko akai to amma kun san wannan yanzu shi dalilin mutane su suna ganin shi wannan khalifa din wankake ne ko ya ko me ko ya yi laifi ma ba laifi ba to amma wannan abin da za mu faɗa muku zai zama mun kawo shi bisa ruwaya ne ruwayoyi ne kuma mun fi son ma mu kawo na ahlus sunnawar jama'a don kasancewa haka abin yake kuma in kana da bukatan kai karatu ya kamata kai karatu ne ko kuma kai shiro da bakinka shi ya fi maka alkhairi kar ka jefa kanka inda kai ba za ka fita ba to wannan mene ya faru lokacin da ainihin aka kori abu dhar sanadiyan koran abuzar kafin mu zo ga wannan za mu dan faɗi wani abu dangane da wai shi wane ne abuzar din don a san shi sunansa jundab bin sakan ko kamar yadda ɗuraihi ya ce amma ko kuma jundab bin junada kamar yadda alama majalisi haka ya ce kuma shi ya fi shahara manzo Allah sallallahu alaihi wa lokacin da ya zo ya musulunta sunansa jundab sai manzo Allah ya sa masa suna abdullah daga cikin ya fito daga banu gifar wata kabila ce a hanyar su ta zuwa sham banu gifar suke kuma mutane ne da aka san su da kaushi ainihin sukan da yake a lokacin jahiliya al'adar larabawa kamar fashi ma kamar sana'a so banu gifar sun shahara da tsara hanya to amma shi abuzar bai taba shiga wannan sabga tasu ba ya kasance yana kiwon awaki kuma mutumin kirki ne tun a jahiliyarsa to sannan kuma allah ya zata shi da shiga addinin nan a farkon da suka shiga to sai zama ana ya sunansa ya fi shahara da alkuniya dinsa abu zar maimakon abdullah da manzo allah ya sa masa ko kuma jundab wanda ke shine sunansa na asali saboda ya shahara da wannan suna abu zar al-gifari to yadda ya musulunta akwai ruwayoyi daban-daban da zan iya ɗage kai sai in baku labarin a takaice amma na fi son karanto muku a cikin raudatul kafi daga abi ali al-ash'ari da ya kawo isnadinsa gashi nan gashi nan ba sai na karanto hadisin ba isnadin ba kai hayya zuwa abi abdullahi salam ya ce in ba ku labarin yadda musuluntan salman da abizar ya kasance in ba ka labari kai yana tambayan mai shi a la ukhbirukum ayatu haka ne ba ku labarin yadda musuluntan abuzar salman awala salman da abuzar ya kasance sai wani mutum ya ce ai musuluntan salmanu mun riga mun san wannan ba ni labarin dai musuluntan abuzar banda wato labarin musuluntan salmanul farisi inda salman farisi muke magana da mun ba da labarin musuluntansa wanda ya taso daga tun kasansu farisa ya yi na rum daga nan yau ya zo har ya zama bawa a madina har ya musulunta hannun manzo allah labarinsa na da tsawo to sai ce wannan mun sani amma na abuzar ba musulmi ba sai ce abuzar yana wani wadi baɗan yake yana wani wadi baɗan tsakanin duwatsu biyu yana kiwon awaki sai kura ta zo nan zi'ib da a larabci namiji ne amma da hausa so da yawa mu kura namiji ko mace don muna ke masu kiran mace ne kawai da wani gaske ka an ce kura ya zo sai a ce kura ta zo ko da namiji ne ba a cewa ba ko an kan ce kure kure wani abu ne daban ba shi kure wani dan wani halitta ne kuma daban shi kuma ake ce mashi kure namiji ko mace yan kananan kuraye to wannan sai ce sai kura ta zo tun da hausa ke magana sai kura ta zo ta daman awakinsa sai ya kore ta da sandansa sai ta dawo ta hagu sai ya sake koranta sai ta bullo ta nan sai ya sace kaki ban taba ganin kura a ce mara aitu ziban ahbathu minki ko minka da ya wala sharra ce kai ban taɓa ganin a sharariyan kura ba da wasu ne ke ba ban taɓa ganin a sharariyan kura irin ki ba in ko dai ki ta nan ki dawo ta nan ko dai ki ta nan ki dawo ta nan sai kura ta magana ta ce wallahi wallahi sharrun minni ahlu makka ba'atha Allahu azza wa jalla nabiyan fakadzabu wa shatamu sai ji kura ta magana ta ce ai ba wanda ya fi sharri wanda ya fi ni sharri ni na zan cin abinci ne ko ba kafa wanda ya fi ni sharri su ne mutanen makka allah ya aiko annabi cikinsu sun karyata shi suna zagin shi sai abin ya ba abuzar mamaki kamar wanda ya ruwayan nan yake amma a wani ruwayan an nuna muna kawo muku da yaron wani lokaci amma wanda yake a nan kawai zakarantu sai abuzar abin ya bashi mamaki annabi cikin mutane sun karaita shi kuma suna zaginsa to sai ya ce ma matarsa shirya mini guzuri da kayan tafiya da sandan zan yi tafiya sannan ya tafi da kafa ya taka har zuwa maka don ya ji labarin hannun abin da kuran nan ta gaya masa gaskiya ne har ya iso maka da ya shiga ya shiga lokaci mai tsananin zafi gashi ya gaji sai ya zo rijiyar zamzam alhali ma yana jinki sai ya kamfato guga don ya sha sai ya ga ya zama nono to dama da yunwa da kishi kun san kiwala Allah ya sha ruwa da farko zai kuma ga ya zama nono kun ga ya sami abinci ke saboda ɗaya baya maganin ɗaya to sai ya ci a ran sai ya ce to wannan dalili ne akan abin da kurar nan ta gaya man fa gaskiya ne kai ka ɗebo ruwa za ka sha ya zama nono ya ka gani yana yana sai ya sha sai ya koma wani janibi na masallaci yake shingida sai ga shawa da tawon sun zo sun zauna ana majalisinsu kusa da kaba suna tattaunawa shi ba ko ba su damu da shi ba yana kwanci abi sai ya ji su suna zagin annabi sallallahu alaihi wa kamar yadda kurar nan ta gaya masa ba su gushe ba suna ta ambaton annabi da mummunan ambato suna zaginsa har abu talib ya fito can ƙarshen yini da suka gan shi sai suka ce ma juna ku shiru ku shiru ga amin sana sai suka kame bakinsa to da ya zo ya zauna kuma sai ya shiga magana da su suka shiga girmama shi shine shugabansu sannan da ya miƙe ya kama hanya ni kuma sai na miƙe na bi shi sai wayo ya dube ni sai ya ce me bukatanka sai na ce hadan nabiyul mab'uth fiku wannan annabin da aka aiko cikin ku sai ya ce me za ka yi da shi in ka gan shi sai na ce zan imani da shi ne in gazgata shi in miƙa raina gare shi duk abin da ya umarce ni da shi zan bi sai ce za ka aikata haka nan na ce na'am sai ce to gobe ka zo a daidai wannan lokaci ka zo mini zan kai kai zuwa gare shi ya ce sai na kwanar wannan daren a masallaci yana masallaci mai alfarma nan aba har sai da gari waye na sake zama inda suke zancen nan sai gashi sun zo suna ta tattaunawa suna ta magana dangane da annabi suna ta zagin har abu talib ya bayyana su da ya bayyana su kai kai ku shiru ku shiru ga amin sanan ya zo sai suka kame nan bai kawo da yake na kawo maka wannan ruwayan ne don a wani ruwayan shi abuzar ya ce ya ga kuma ali zai wuce ya ga wani yaro zai wuce sai wannan yaron ya ce bayan shi ma shi wannan zabi to mene amfanin shiga addini tun da ma abin na kuma dukku ne kawai bayan kai kuma wannan ne zabi wannan yaron to can sai ga babansa ya zo sai kai ku shiru ku shiru ku shiru ga aminsa ga babansa na zo shugabanmu ya shugaba a barka da zuwa aka mimmike ya zo na kai shiga ai muna cewa a shiru ba mu ga shugaba ba nan ko ina da baku misali ne ba wai ruwaya ka ta ce ba tun da yake anan ana zagi amma da ya zo sai aka kame to bayan da suka kame shi kuma sai ya shiga magana da su zuwa can ya sallama da su sai ka tashi sai na saki mishi sai ya ce me ga mini bukatanka ya ce wannan annabin da aka aiko cikin ku ya ce me za ka yi da shi me za ka yi na gaya maka ya ce zan imani da shi ne in gazgata shi in bijiro da rai na gare shi kai na gare shi kenan kuma ba zai umarce ni da wani abu face na misla a kai ya ce za ka aikata haka nan na sake cewa na ka gama maimaita abin da aka yi jeki ya ce to biyo ni sai ya bi shi har suka je ya shiga da shi wani gida ya shiga da shi wani gida sai ga hamza nan ya ce hamza alaihi salam sai na mishi salam wanda yake nufin hamza ya daɗe da musulunta ba kamar yadda suke cewa wai daga baya ne sai sai hamza sai na mishi sallama sai na zauna sai ce mini me bukatan ka na ce wannan annabin da aka aiko cikin ku sai ce menene in ka gan shi me bukatan ka zuwa gare shi ya ce zan imani da shi ne in gaskata shi in bijiro da kai na gare shi ba zai umarce ni da wani abu face na bi shi ya ce kashe da la ilaha illallah muhammadun rasulullah na ce na shaida sai hamza ya ɗauke ni sai ya shiga da ni sai wani ɗaki sai miƙa ni ga wani mutum shine ja'far ja'far fayyar alaihi salam sai na mishi sallama na zauna sai shi ja'far ya ce da ni me bukatan ka nace wannan annabin da aka aiko cikin ku yace me bukatan ka nace masa zan imani da shi ne in gazgata shi in bijirar da kaina gare shi ba zai umarce ni da wani abu face sai na bi shi yace kashe da la ilaha illallah وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله an yabdu ana shahadan hamza ya ce mishi tashar Allah ila ila wa anna muhammad rasulullah ko wani kuma sai kara mishi da wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce na shaida sai mi ya shiga da wani daki sai mika ne zuwa ga ali alaihi salam sai ne masa sallama na zauna yace me bukatan ka nace wannan annabin da aka turo cikin ku yace me bukatan ka zuwa gare shi na ce idan imani da shi ne in gazgata shi in bijirar da kaina gare shi ba zai umarce ni da wani abu face sai na bi shi ya ce ka shaida la ilaha illallah ka shaida da muhammad rasulullah sai na ce na shaida sai ya shiga da neman ɗaki sai ga manzo allah sallallahu alaihi wa sai na zauna sai na masa sallama na zauna sai manzo Allah ya ce da shi ya ce da ni me bukatan ka na ce wannan annabin da aka aiko cikin ku kila bai san shi ne ba sai ya ce to me bukatan ka ya zuwa gare shi ne ce zan imani da shi ne in gazgata shi kuma ba zai umarce ni da wani abu ba face na na yi masa da ya ce ka shaida la ilaha illallah kuma muhammad rasulullah na ce na shaida la ilaha illallah muhammad rasulullah sai ya ce to ya abazar to tashi ka bayan imanin ya ci tashi ka koma wajen mutanenka za ka samu yanzu dan amminka ya riga ya rasu ibina amminka yi za ka samu dan amminka ya rasu kuma ba shi da magaji ban da kai saboda ka ka ɗauki dukiyansa gaba ɗaya kai zauna a cikin iyalinka har sai wannan al'amari namu ya yi ƙarfi yanzu muna cikin rauni sai abuzar ya ce ya fita ya kama hanya yana komawa gida ya samu kamar yadda manzo Allah ya gaya masa dan aminsa ya rasu to ya kuma zauna ya zalunci iyalinsa sai abu abdullah mai rawa mai faɗa masa ya ce to kun ji labarin abu zarki to yadda kina karanto muku ruwaya ne akwai wa'yansu wuraren da yake shi a ruwayan ba kawo shi ba kamar al misali wucewan ali da suka ce kaga wannan yaron wai sun ci ya ce ma shi ne zai zai gaje shi bayan shi to mene amfanin shi ga addini tunda abin ma ya zama gidansu kenan kuma an ce zai zama daula shine wannan da aka ce zai in ya zuba yana zai mallaki don eh to in ma shi ne kaga ai kaga ko mun bi shi mene amfanin shi tunda abin na zama ya zama ma na gidansu kenan da ire-iren su dai suna tattaunawa to shikenan sai kuma lokacin da abudar lokacin ya musulunta manzo Allah ya ga masa kaga halin da muke ciki a boye ake Allah saboda haka yanzu ba lokacin bayyanawa ba ne kuma garinku kai sai al'amari ya yi karfi kazo to ga alama abuzar ya rika zuwa ba ɗaya ba ba biyu ba a boye yana zuwa wajen annabi yana komawa ba tare da an san shi musulmi ne ba har ma irin wannan halin an ce wata rana ya taɓa cewa shi fa ɓoye-ɓoyen nan ya ishe shi sai je ƙaba ya miƙe ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu suka suka kan shi suka shiga duka aka dunga tattakewa sai can abu sufiya ne ce kai kai kai kai ba ku kwan wannan ba ba fare ne kun san bana doki fa a hanyar ayarin ku suke na zuwa sham suna iya tsare ku su su ɗauki fansa kar ku kashe shi sai aka saki abuzar abuzar kuma mutanensa na biyayya gare shi ya je tara mutanensa ya ce to kunji kunji kunji saboda haka daga yau duk ba shi ba zai wuce nan ba sai ya ce a shaɗar Allah ya lallawa shaɗar Muhammadu to har Abu Sufyan bai yadda ba sai da ya ce a kanin shine biza din wucewa ban rigifar ko kana da passport sai an liƙa maka wani biza in ba ka su dama za ka ci duka ne kawai dama komai ma na iya faruwa saboda haka Abu Sufyan ma da ƴarin shi za ka ce ba a wucewa nan sai an ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah dole da ya ce ya wuce haka nan aka ce aka yi ne shi addinin muhammadu ya je can can nesa ne munan muna faman mu kashe abin a cikin gida a ya tambasa har wani gari wani kauye ma can nesa da maka sun ji to wannan na ɗage wannan ba kawo shi a wannan ruwayan ba akwai wani kisa na musuluntan abuzar din har wala shi ma zan karanto muku wannan a cikin tafsirin imam wajen fassaran fadin Allah ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mutum ya duba tafsir ma akan wannan fassar alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata zai ga an kawo kisan musuluntan abi dhar a cikin tafsirin imam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi shi Abu Dhar ya ya kasance a cikin zababbun wanda shi tafsirin imam imam hassan al-askari salamullahi alayhi ya ce ainihin babansa ya bashi labari daga babansa kaza tiren tiren har ya zuwa amirul mu'mini cewa ainihin ganin wurin zai wahala mutum ya duba zai wahala gani a tafsirin imam ya duba daga baya amma zai wahala tun da wurin yana da ɗan tsawo magana wurin tafsirin aya na da tsawo amma daga cikin abin da aka kawo akwai wannan ya ce manzo Allah ya ce cewa shi Abu Zar Gifar ya kasance cikin zababbun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sai ya zo wata rana ya ce ya rasulullah ni ina da waɗansu awakai sun kai kamar sittin kuma ina jin tsoron kar in basu in kar in kasance cikinsu da'iman ina kiwon su ya zama na rabu da zama da kai wanda ke nufin yana yana son ya dimance shi a makakin kuma in bar hidiman ka mana da kenan Abu Zar yana masa hidima tun anan makaki sai ya ce kuma ina jin tsoron kuma kar in bar awakin nan wajen wani mai kiwo ya zalunce ni kuma ya muna na musu su awaka to ya zan yi wato ina ga da awakai ba na son in je ina tare da su in barka ba na son kuma in bar ma wani su ya zalunce ni wani mai kiwo ko kuma ya muna nama a wakin nawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ali ya ce je ka zauna tare ibda fiha ibda fiha sai wato je ka je ka zauna kai kiwon ka bayan kwana bakwai sai ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa ali sai manzo Allah ya ce da shi ya abazar ya ce labbaika ya rasulullah ya ce me ya faru da awakinka sai ya ce ya rasulullah kissa mai ban mamaki ya ce me kissa ya ce ya rasulullah ina cikin sallah sai ga kura ta zo za ta kama man za ta za ta dara cikin awakina sai a raina na ce ya rabbi sallata ya rabbi awakina sai na fifita sallah na kyala na kyala awakin na ci gaba da sallah sai shi dan ya zo ya samu a raina cewa yana cewa a bazar to yaya kake in ka koma kana sallah ɗinka kuma idan kuma awakin ka rasa awaki ba akan me za ka rayu wani tunani kenan kamar wato dama shi ɗan yadda ke magana ya za ka ji kamar tunani a ranka bayan da ya ga dai ga kura ta zo ta ci mashi awaki kuma yana sallah sai ya ga kaki ƙarar in ci gaba da sallah dai a rasa awakin dai da a fasa sallah sai kuma wata zuciya ta ce masa shine ce shedan to in kuma ka bari awakinka kura ta cinye a kan me kuma za ka rayu sai na sake fin karfin zuciyar na sai na ce kai a bari in fi karfin shedan gada da in ci gaba da sallah sai na ci gaba da sallah to sai wannan sai shedan ya sake ce to akan me za ka rayu sai a zira sun ce in ka rayu in ka bari ma baƙiya laka fi duniya mata ta ayyash bihi to ai ba abin da zai saurin maka a duniya wanda zaka rayu akai in ka tsaya kana sallah sai a raina sai na ko da maganar shedan din nan nace ya buqali tauhidullahi wal imanu bi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wa bi wa muwalati akhihi sayyidil khalqi ba'dahu ali bin abi talib alaihi salam wa muwalati al aimatil hadina tahirin min wuldihi alaihi salam wa mu'adati adaihim sai na ce a raina to na ce musu to eh abin da zai rage man shine tauhidin Allah da imani da Muhammad sallallahu alaihi wa da muwalati ya zuwa dan uwansa sayyidul halqi ba'dihi Ali bin Abi Talib da muwalatin a'imma hadina tahirina na ƴaƴan Ali alaihi wasallam da kuma gaba da makiyansu yau da wannan muhimmanci yana da muhimmanci gaba da makiyansu shar'i ne na nuka wilaya gare su da wilaya da bara'a bangarori biyu ne na fallon takarda in kai wilaya to dole kai bara'a in kai wilaya ga ahlul bait dole kai bara'a ga aduwansu wasu da yasa suka ya komai ya matse musu sun ce da za su yi muwalati ga duka ne wanda ko ba zai yi ba to shi kenan sai ce ni abin da zai rage man kenan in ya so ya zama ba da dawaki kenan wannan ya wadace to shi kenan ya ce sai na ci gaba da sallah na sai ko wannan kuran ko ta zo ta kama akuya ta ja guda ina kallo sai na ci gaba da sallah na ban yanke sallah yare na ce sallah dai ne na ina kallo dan ta cauki akuya ta guda ina cikin sallan sai zaki ya zo sai ya kama kuran sai ya tsaga ta biyu sai ya ɗauko ɗan akuya ɗin da ta ɗauka ya zo ya aje mu ya ce ya abazar in ji shi zaki ya abazar aqbil ala salatika fa inna allaha qad wakalani bi ganamika ila an tusalliha ya ce ya ba ci gaba da sallarka Allah ya wakilta ni in kula maka da awakinka ka gama sallar sai na ci gaba da sallar sai abin ya ba hana mamaki wannan al'amari da wannan ba wanda ya san wannan hikiman da ke cin wani abu sai Allah haka har na gama sallar sai zakin ya zo ya ce da ni shi zakin ya ce imli ila muhammadin fa abirhu inna allah ta'ala kad akrama sahibaka hafiz shari'atika wa kala asadan bi ganamihi yahfaza yace to yanzu kana iya tafiya ka je wajen manzo allah kana iya tafiya wajen manzo allah ka bashi labarin cewa allah ya girmama sahabinka sahibinka ya bashi mai kiyaye masa awakinsa saboda ka ni zan maka kiwo lokacin da abu zar ke bada wannan labari duk wanda suke kewaye da manzo Allah duk suka sha mamaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce sadakta ya abaza wa qad amanta bi ana wa ali wa fatima wal hasan wal husayn ta yi mutum mai mai faɗi ce mana ba ka ci hunci a maka ban da wuce aka haifi hassan da hussein ce eh an gaya mashi ne za a haife su ya yi imani da su har da imman da za su zo min wuldil hussein duk ba ya ce al'imata min wuldi min wuldi amirul mu'mini fa qala ba'd al munafiqin yawa tun a lokacin akwai masu zuciya da kakokin suna suka shiru suka ce hadha bi muwatatin bayna muhammadin wa abi dharr yuridu an yahda ana bi gururihi an shirya ne a wuzar da muhammadu suka shirya a ya kitsa wannan labarin da zai faɗa muhammadu ya ce gaskiya ne don a rude mu shiga addini to wannan munafiki ne ce da ya kai shi da ya ce masa kafiri ne inda a makka ne tun da yake amma magana ya kira su sai sai sai in su suka ce to yanzu mu je can banul gifar din mu je mu gani da gaske ne mu ga mu ga garken awakin mu ga zakin sai ko suka tafi sai suka ga abuzar yana sallah sai suka ga zaki na kiyaye awakin nasa suka duba suka gani suka gai zakin yana kewaya awakin yana da kewa abin ya ba su mamaki har da sai da ya gama sallansa sannan sai sai zakin ya ce mutu ga gagarken ka nan ako ko bace lafiya lau ya ce masa haka ƙabi'atuka musallaman wafirar ado salima ga sunan wato lafiya lau to sannan sai zakin ya kira su ya ce ma'ashirar munafiqin ankartum tawalliya muhammadin wa aliyin wa tayyibin min alihima wal mutawassilu ila allahi ta'ala bihima an yi sahirani rabbi da hibzi ganami ya ce ya ku munafukai kuna shakkan wanda ya miƙa wulayansa ga muhammadu da ali da ɗayyibina na iyalansu allah ya ta'ala ya wakilta ni ya sahare ni in kiyaye mashi dabbobinsa ne ya ce wallazi akrama muhammadan wa alahu tayyibin لقد جعلني الله طوع يدي أبي ذر حتى لو أمرني بافتراسكم وإهلاككم لا هلكتكم yace na rantsi da wanda ran wanda ya girma Muhammad sallallahu alaihi wa da ɗayibi na min ali Allah ya wakilta ni ya mika ya dau an mi da'a ga bozar duk abin da ya ga manzo hatta inda zai ce in yanzu yanzu na in cinye ku halaka ku duk a da na yi haka wallazi la hilfu bi adam minhu law sa'ala Allah law sa'ala Allah bi Muhammadin wa ali tayyibin an yahula biharu dahan wallazi la yahlifu bi adam minhu la yukhlafu kaikin na rantsi da wanda ba a rantsuwa da wani bashi ba wato in ji zaki da a ce ma ba ma ya wakilta ni kenan in ce in ci in iftirasin ku ba in kashe ku ba to ainihin da ma ainihin zai so wanda duk ya roƙi Allah da Muhammad da iyalan gidansa ɗayibi in Allah ya so yana iya mai da koguna su zama mai duhunin zambak wa bal wani zumbuk din nan akwai wani to mai zumbuk na san wani zumbuk wani irin turare ne mai kanshi inda ya so kogi ya zama zumbuk da da bal kuma ya mai da dutse duwatsu jabal tsaunaka su zama misk da ambar da kafu da kadban duk da kuma ya so duk ashjar duk su koma su zama zumurar da zubarjar duk Allah zai masa wannan to da abu zar ya dawo zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace ya abu zar innaka ahsanta ta'ata Allah fa sakhara Allah laka man yudiuka fi kaffil awari anka فأنت من من أفضل من مدحه الله عز وجل بأنهم يقيمون الصلاة. إيه وش يسا وانا يزو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ya ce ya bazar kana cikin waɗanda suka yi suka kyautata ɗa'a ga Allah sai Allah ta'ala kuma ya sahare maka wanda zai kare ka kana da cikin wanda Allah ya yaba inda yake cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah zaka yana sallar sai dai fifita sallah sai Allah ya hore masa to akwai an su wannan akwai wasu abubuwa dangane da abu zar insha Allah a karanto daga baya kafin kuma mai karanta labarin ya aka yi aka kore shi irin wannan ba Allah na gari ya aka yi ba a san shi ba saboda bai yi gwamna ba da ya shiga gwamnati an biyasa da shi da kada na ce a radiyallahu anhu yana cikin asharatul mubashirin da kyan ma ya ta ce a ƙara sai a ce sha ɗaya ne har da abuza to kuma ainihin kaji ana cewa ainihin ai su duk da kaji yabo iri-iri amma ina ya tsaya kyam a kan imaninsa shi yasa kuma ainihin ba a san shi ba insha Allah azim lokaci ya kure sallallahu ala muhammadin wa alihi tahir na so mana bayanin abin da yake munasaba da wannan lokaci amma dai lokaci ya kure insha Allah Allah ka gane da mu abin da ke karantawa ka shirya da mu da shirin da ke ka ba mu iko aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين